الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الكاتم الناصر الحق بالحق وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله من قول الله سبحانه وتعالى دي قدر من استقبل ونن كراتو من البركة أتكون لتاتي من البركة أنا الأنوار المحمدية من المواهب اللدنية na Imam Yusuf Nabhani wanda muka saba gabatar da shi a wannan fada mai albarka fada sarkin sharifan Bauchi karatunmu da ya gabata mun yi bayani game da cikin annabta na sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama wanda yau takwas ga watan Ramadana wanda ya daidai da talatin ga watan Maki dubu biyu da ashirin da uku za mu ɗaura karatu a cikin al-maqsidu thani fi zikri asma'ihi sharifati sallallahu alaihi wa sallama wannan karatunmu ne yauje mana bayani cikin ambaton sunayen manzan Allah ilam anna kasrat al-asma'i tadullu ala sharaf al-musamma yace ka sani yawan sunaye wannan wani kalma ne na larabawa kasrat al-asma'i tadullu ala sharaf al-musamma yawan sunaye tana nuna darajar shi ne suna kaga mutum sunansa da yawa shine wane shine wane to na nuna maka matsayinsa da mukaminsa da martaba suna da yawa ne وقد سمى الله تعالى نبينا صلى الله عليه وسلم بأسماء كثيرة في القرآن العظيم ألا يا أم بتمن زان الله صلى الله عليه وسلم بسونا يما سيوا أتكن القرآن نجرما وسسونا ين na Allah ne subhanahu wa ta'ala sai ɗauka ya bawa manzon Allah wa innan sunayen kamar yadda Allah ke faɗa mana cikin suratu bara'atu wato cikin suratu tauba laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim kaga Allah ya dauko sunayensa ar-ra'uf da ar-rahim ya bada su wa manzon Allah wa ghairiha min al-kutub as-samawiyya da kuma makamanta sunayen manzon Allah da suka zo a cikin al-kutub as-samawiyya in an ce al-kutub as-samawiyya sune littattafan nan da Allah subhanahu wa ta'ala saukar da su wa annabawa littafi kwaya 104 littafi guda 104 nan an ba da guda 60 wa annabi shitu dan annabi adamu na ƙarshe kenan an ba wa annabi ibrahim guda talatin an ba wa annabi musa guda goma shine in ka haɗa can na annabi shi guda sittin ga wannan guda talatin na annabi ibrahim sufa ibrahim kenan ga nan wa musa sufi musa guda goma in ka haɗa dai baka guda ɗari ga taura injila zabura alqur'ani shine dai baka littafi kwaya ɗari da hudu to wannan littafi guda ɗari da hudun su ne alkutubu samawiyya almunazzalati ala anbiya illahi su ne littafan sammai da aka saukar wa annabawan Allah to alkutubu samawiyya almunazzala din nan wa qad jama Allahu ma'aniha jami'an fil Qur'an al-Karim sai Allah ya karo ma'anonin su baki daya ma'ana alkutubu samawiyya da wato kutubu shitin sufi Musa da na harunan da aka da injila sai Allah ya tara ma'anansu a cikin alkur'ani shi yasa alkur'ani ta zama wato ita ne wato sab'ul matani ta tattaro ma'anan dukkan ma'anan da ke cikin su sannan sai Allah ya kara daukan alkur'ani baki daya ya tattaro ma'anan alkur'ani sai Allah ya zuba a cikin wato fatihatul kitabi sab'ul matani kenan shi yasa in ka dauki fatiha ayoyin nan ta kunso dukkanin mabadi'u na dukkanin duniya da yake cikin alkur'ani sannan Allah ƙara ɗaukan gaba ɗaya ma'anin da ke cikin alhamdulillahi rabbil alamin sai Allah ya zuba shi cikin bismillahir rahmanir rahim wannan bismillahir rahmanir rahim in kai gashi ne baka harafi kwaya goma sha tara adadin zabaniyawa alaiha tis'ata ashara sai Allah ƙara ibo ma'anin bismillahir rahmanir rahim dukkan sai ya tara shi a cikin iya bismillah ma'ana anan ne Allah yake nuna maka haƙiƙanin bayyanan tajallinsa in ka ɗauka bismi ba'un da baka bari'ul baraya ma'ana wanda ya halitta halittu daga babu sinun na bismillah da baka sattarul khataya shine man azhara al-jamil wa satara al-qabiha kenan mimun kuma dai baka mannanul adaya sai Allah kara tattaro ma'anan nan duka sai kara tara shi cikin wannan ba'un din nan ma'ana ba'ul bidayati ba'ul bidayati kenan ba'un na fara halittu baki daya to wannan bawul din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wannan bawul din saboda wannan bawul din ka dauke shi Allah shine yake cewa bi kana ma kana wa bi yakunu ma yakunu da ni duk abin da ya kasance to da ni ya kasance kuma duk abin da zai kasance nan gaba da ni zai ƙara kasancewa to manzon Allah shine wannan bawul din shi ya zama wato matma'in ululi sallallahu alaihi wa sallama shine shi yake faɗa mana cikin littafin sa kanzul masun wal lulu'ul maknun yake cewa Allahumma ya alifu salli wa sallim alal ba'i wa nuqlatihi wa shaklatihi Allah ya Allah wanda kai ne kai tajalli cikin suna na alifun kai salati da taslimi wa ba'un da ugon ba'u to manzo Allah shine al ba'u wa nuqlatul ba'i sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama to wannan kenan to da Allah tara wannan sunayen duka sai ba da shi ma'aiki alaihi salatu wassalam wa ala alsinati anbiya'ihi alaihi salatu wassalam da kuma sunayen da ake ji a harshen annabawa wanda suke zuwa sunayen manzan Allah kaman annabi Isa a bakinsa aka fara jin sunan manzan Allah Ahmadu wa Isa alayhi sabr maryam ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayhi min min at-taurati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad kamar su sunan manzan Allah daba daba kamar sunan manzan Allah munhaminna kamar sunan manzan Allah baru filifi kamar sunan manzan Allah kusam kamar ga sunan wa'annan sunayen wanda ba sunaye ne na larabci ba amma sun zo a cikin littattafan injila zabura at-taura وقد تعرض جماعة لتعدادها وبلغوا بها عددا مقصوصا ما لمي سن تبي بين سونا يمن ذا الله صلى الله عليه وسلم سنة حتى واحد استجي وان أدبي تار يوا فمنهم من بلغ تسعة وتسعين وسسن في عدد سنة من ذا الله إيا عدد سنة ين الله من تسعة وتسعين kamar yadda Allah yana da suna tis'a wa tis'ina to manzo Allah shi ma yana da sunaye tis'a wa tis'ina sai aka ce a'a ai sunayen Allah ne ma baki dai aka ba da su wa manzon Allah iya Allahu aka cire ta kawai dama ita ita sunan Allah Allahu dukkan alluki ne domin arate da ita ne amma wasa'il asma'il husna sauran sunayen Allah tun daga kan Ar-Rahmanu Ar-Rahim Al-Malik Al-Quddus As-Salamu har zuwa karshe wannan litakhalluq ne wato ana so ka daji an da su ne ita sunan Allahu ne litakhalluq قال القاضي إياس وقد كفه الله تعالى بأن سماه من أسمائه الحسنى بنحو من ثلاثين اسما القاضي يريد الله يكي بنتي من زان الله تهنيا يا أم بتنشي دوس سونا يدك تشين سونا ينسى قدا ثلاثين وقال ابن دهية إذا فهت عن جملتها من الكتب المتقدمة والقرآن الكريم والحديث وفت الثلاثمائة in aka bibiye sunayen manzon Allah da suka zo a cikin alkur'ani da littattafan da ya gabata aka bibiye hadisan manzon Allah wannan sunayen da suka yi suna kwaya ɗari uku wa qala abubakar bin al-arabi yace qala ba'd as-sufiyya shashin malaman sufaya sun ce lillahi ta'ala alfu ismin Allah yana da sunaye guda dubu ba zallan in ya tis'a wa tis'ina nan sune sunayen Allah ba a'a iya wa idan dai sune aka san su amma akwai sunayen Allah wanda shi kadai ne ya san su subhanahu wa ta'ala والنبي صلى الله عليه وسلم ألف اسم شيما مائك عليه السلام ينا رسولنا يقول دبو وذكر منها صاحب المواهب التي هي أصل هذا الكتاب ما يزيد على أربعمائة اسم ما بتوانا لتاتي يا أم بتسونا يما إيكي عليه الصلاة والسلام وانا سنكي كيمان سونا يقول هذا يهرو فمن هذا قد تأكل اسمه محمد صلى الله عليه وسلم هذا هو الاسم المشهور وانا شنو سونا دي شعرا محمد صلى الله عليه وسلم وانا سونا محمد أن ساموشي دقا حمدو an samo shi ne daga godiya in ka ɗauki kalmar muhammadu a cikin sunayen annabawa ita ne sunayen da tafi kowane suna kamala duk sunayen annabawa da ka samu babu sunan da bata da huruful illa in an ce huruful illa ko huruful maddi ko huruful lini shine harafin nan guda uku a gurin malaman arabiya alwawu wal ya'u wal alif in suka haɗu da suna ko suka haɗu da fi'ili za su mai da shi mu'talli za su mai da shi mai illa za ka ji an ce alfi'ilul mu'tallul akir akwai fi'ili misali wanda yake da illa a farko akwai fi'ili mahmuzi akwai fi'ili misali akwai fi'ili naqisi muda'abi haka kuma sunaye ma akwai to in kaji an ce suna mu'talli shine sunan da wani harafi daga cikin hurufu guda uku ne ya shiga masa ko aka samu wawun ko aka samu alifun ko aka samu yawun to in ka dauki sunan annabawa duka babu sunan da ba za ka samu Allah ya jefa masa wannan suna ko ya zo mu'tallal awwali ko mu'tallal sani ko mu'tallal salis misali ka dauki annabi Ibrahim kaga tun daga farko ma ga alifun na an samu harful illa ga nan ya'u an samu harful illa nuhu musa isa dawuda sulaiman duk sunan annabawa amma shi sunan manzo Allah sai ta zo muhammadu sallallahu alaihi wa sallama sai ta kasance babu wani harafin illa a cikin ta sannan ka dauki sunan Allah subhanahu wataala kana yayyanka shi in kace Allah gundarin sa zai baka cikakken ma'ana Allahu nuru samawati wal ardi masalun nuri kamishkatun fiha misbahu sannan ka ƙara cire alifun a cikin sunan Allah zai baka lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi in ka ƙara cire wannan lamun din da ya zama saura lamun ɗaya zai baka lahu ma fi samawati wa ma fil ardi shi ma ɗayan lamun din ka ƙara cire shi zai baka huwa allazi khalaqa samawati wal ardi to kaga sunan Allah duk yanda ka yanke ka gutsire shi to zai baka cikakken ma'ana to haka shi ma sunan manzon Allah in ka dauke shi gundarin sa zai baka Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama idan ka cire mimun na farko dai baka hamdu ashe shine alhamdulillah da muke faɗa a cikin sallah idan ka ƙara cire hawun din nan dai baka mumiddul kainati sallallahu alaihi wa sallama mimun din nan daman guda biyu ne idan ka ƙara cire mimun din sauran dalin zai baka dalilul khairati sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama to wannan suna na Muhammadu wa kuwa ashharu asma'ihi alayhi salatu wassalam shine mafi shaharar sunan manzon Allah sammahu Allah subhanahu wa ta'ala bihi qabla al-khalqi bi alfay amin Allah ya ambaci manzon Allah da suna Muhammadu da shekara dubu biyu kafin Allah ya halitta halitta kama warada min hadisi Anas kamar yadda zo daga cikin hadisin Anas wa bihi sammahu jadduhu Abdul Muttalib kuma da wannan sunan kakansa Abdul Muttalib ya ambace shi wa kad qila lahu an tambayi Abdul Muttalib ma sun lima sun mika waladaka me yasa ka kisa wa ɗanka suna Muhammadu sai fa sammaitahu bismin laysa li ahadin min aba'ika wa qaumika ya da ka zama suna wanda a cikin iyayenka da mutanen ka babu mai wannan sunan qali sai li anni arju an yahmadahu ahlul ardi kulluhum ina so ya kasance mutanen ƙasa suna gode masa baki ɗayan su sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama وذلك لرؤيا kana ra'aha Abdul Muttalib abin da yasa Abdul Muttalib ya sawa manzon Allah suna Muhammadu wani mafarki ne ya gani qad ra'a fil manami ka anna silsilatan min fiddatin kharajat min zahrihi yayi mafarki ne tun kafin abi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani sarka na azurfa na haske kharajat min zahrihi ta fito daga bayansa laha tarfun fis sama'i wannan hasken yana da wato wani bangare a sama wa tarfun fil mashriqi yana da wato na da bangare a gabar وطرف في المغرب yana da bangare a yamma summa adatta annaha shajaratun ala kulli warqatin min hanuri sai wannan sanda na hasken ta dawo tamkar wata bishiya kowane ganyen bishiyan nan akwai haske wa idza ahlul mashriq wal maghrib yata'allaquna biha sai ga mutanen gabacin duniya da yammacin duniya suna ɗamfaruwa da wannan ganyayyakin bishiyan nan alaihi salatu wassalam to shikenan faqasaha sai je gurin malaman fassara mafarki suka fassara masa fa ubbirat lahu bi mauludin yakun min sulbihi sai aka fassara masa wannan mafarkin wani abun ayyuwa ne zai zo ta tsantsansa yatba'uhu ahlul mashriq wal maghribi mutanen gabacin duniya da yammacin duniya da su bi shi wa yahmaduhu ahlus sama'i wa ahlul ardi mutanen sama da mutanen kasa duk za su gode masa falidhalika sammahu muhammadan saboda haka ne abdul mutallib ya sa manzon Allah suna muhammadu sallallahu alaihi wa sallama مع ما حدثته به أمه آمنة تارد إتمام ما يتسنى أنا آمنة تاسا مسوانا سنانا محمد تو وورد لفظ محمد وأنه مشتق من اسم الله تعالى محمود sunan nan na Muhammad an tsago shi ne daga sunan Allah Mahmudu Allah shine Mahmudu in an ce Muhammadu a wazanin larabci ismul maf'ul ne ma'ana abin godewa in an ce Mahmudu shi ma ismul maf'ul ne to sai Allah ya tsago wa manzon Allah suna daga cikin sunansa Allah Mahmudu to sai aka ba manzon Allah Muhammadu shine Hassan bin Sabi yake cewa agharru alaihi lin nubuwati katimun min Allah burhanin yaluhu wa yashhadu wa damma ila husna an-nabi ila ismihi iz qala fil kams al-mu'azzan ashhadu wa shaqqa lahu min ismihi li yujillahu fazul arsh mahmudun wa hadha muhammadun yace wa damma ila husna an-nabi Allah ya dauko sunansa da sunan ma'aiki ya hada إذ قال في الكمس المؤذن أشهد يا عندما إيران صلى الله عليه أشهد أن لا إله إلا الله توديش أشهد أن محمد رسول الله سأنه وشق له من اسمه sai Allah ya tsago manzon Allah suna daga sunan Salihu Jillahu domin ya girmama shi Razul Arshi Mahmudun Allah ma abocin al'arshi sunansa Mahmudu wa haza Muhammadu wannan kuma Muhammadu ne to in an ce Mahmudu da Muhammadu dukkan su ismu da maf'ul ma'ana abun godiya Allah na gode wa manzon Allah manzon Allah ma na gode wa Allah wanda shine lokacin Isra'ila da Miraji da Allah yake gashe da manzon Allah manzo Allah ke gashe da Allah ke cewa at-tahiyatu lillahi az-zakiyatu lillahi at-tayyibatu salawatu lillahi shi ma sai Allah ya ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyu kaga manzo Allah na gashe da Allah Allah na gashe da Allah wa rawa ibnu asafir an ka'b al-ahbari anna adama qala li ibnihi shisin alayhi assalam ibnu asakir ya rawaita hadisi da gurin kabul ahbari yace annabi adamu ya ce wa ɗansa annabi shisu أي بني أنت خليفتي من بعدي كين خليفانا أبايانا فخذها بإمارة التقوى والأروة الوسطى كركونا خليفانشي دجاغورانشي نصورا الله وكلما ذكرت الله فاذكر إلى ذنبه اسم محمد دل لوكا سنة كأنبت الله تو كأنبت سونا محمد أجيتنسا فإني رأيت اسمه مكتوبا على ساق الأرش ناغا سونان من زان الله أربوت أجتم مكان جماع الأرش وقبت السماوات ناكي ويسمي باكي لا فلم أر فيها موضعا إلا ورأيت اسم محمد مكتوبا باب ونقرن دا نغني فاتي سيناغا سونان من زان الله أربوت أول نغرن ولقد رأيت اسم محمد مكتوبا على نفور أور إيني na ga sunayen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a rubuta a jikin goshin hurul ini na gidan aljanna shine shehu yake cewa fa min husnihi hurul jinani tazayyanat wa min nurihi nurul buduri tafarra'a daga kyawun manzon Allah ne aka dan sammar wa hurul ini gidan aljanna shine wato ra'aitu ala jibahinna wato maktuban muhammadur rasulullah wa ala waraqi qasabi ajanil janna a ganyayyakin bishiyan gidan aljanna an rubuta muhammadur rasulullah وعلى ورق شجر طوبى وعلى ورق سدرة المنتهى da ganyen sidratul muntaha da ganyen bishiyar tuba duk an rubuta muhammadun rasulullahi ne wa ala atrafil hujubi gefen hijabai wa baina a'yunil mala'ika tsakanin idanun mala'iku duk an rubuta muhammadun rasulullah muhammadun rasulullah wannan shine wasiyar da annabi adam yawa ɗansa annabi shisu akan ya kula da wannan wasiki duk lokacin da ya ambaci Allah to ya ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama فأكثر ذكره فإن الملائكة تذكره في كل ساعاتها النبي عليه الصلاة والسلام كان يويت أنبتا من زن الله دومين ملائكو سنا أنبتا من زن الله سكن ذكر اللوكتوسو وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرمي تحديث لك أبي هريرة لك من زن الله صلى الله عليه وسلم ياتي لما أريد بي إلى السماء ما مررت بسماء إلا وجدت اسمي فيها مكتوبا يا محمد رسول الله yace lamma urija bi ila samai lokacin da aka hauda ni sararin samaniya ma marartu bi sama'in ba wata saman da na wuce illa wajadtu ismi fiha maktuban muhammadu rasulullah fate sai na ga suna na a rubuta a wannan sararin samaniya wa abubakar min kalfi sai na abubakar na bayana wa wujida ala al-hijarati al-qadimati maktuban muhammadun taqiyun muslimun aminu a wani dutse da aka taba samun sa irin masu tonan wato masu haƙan ma'adanai aka samu wani dutse a cikin ƙasa an rubuta a jikin dutsen muhammadun taqiyyun annabi muhammadu mai tsoron Allah ne muslihun mai gyara ne kuma aminu amintacce ne zakarahu fi shifa alkadi yadda ya kawo wannan bayani a cikin ashifa wa wujida ala hajarin bil ibrani an samu wani rubutu a wani dutse da rubutu irin rubutu na abraniya in an ce rubutun abraniya shine rubutun yaran sa annabi ibrahim kenan yaran su annabi isma'il domin yaran su su ba larabci bane abinda aka rubuta bismika allahumma جاء الحق من ربك بلسان عربي مبين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والنجينا بالله كسام أجتمعت ونندوس هنا ربوسي وكتبه موسى ابن عمران ذكره ابن زفران في البشر عن معمر الزهري وذكر العلامة ابن مرزوق عن عبد الله بن سوهان قال أزفت بنا ريح يتي وترانا إسكا تا منا ونحن في لجج بحر الهندي muna can cikin zurfin kogin indiya fa arsaina fi jaziratin muka je muka kafa jirgin mu a cikin wani bakin gaba fara'ina fiha wardan ahmara sai muka ga wani fure ja a wannan gurin zakiyar ra'iha yana da kanshi mai daɗi sayyiba shammi yana da daɗin kanshi wa fihi maktuban bil abyadi la ilaha illallah muhammadur rasulullah a cikin wannan fara an rubuta la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa wardan abyada a can gefe kuma ga wani fure fari shi ma maktubun alaihi bil asfar a jikin sa an rubuta rubutu da fatsi fatsi bara'atun minar rahmanir rahimi ila jannatin na'imi la ilaha illa allah muhammadur rasulullah to wannan sunayen manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallama da ake samu a rubuta a jikin duwatsu da kuma jikin ganyayyaki wa zakara fi shifa annahu shuhida fi ba'd bilad kursana an ambaci wannan bayani a cikin littafin nan na ashafa an gani a cikin shashin garin kursana garin kursana nan tana can iraki kenan mauludin wulida wani abin aiwa an haife shi ala ahadi jambihi maktubun la ilaha illallah wa ala al-akhari muhammadur rasulullah a ɗayan gefen sa an rubuta la ilaha illallah ɗayan gefen kuma an rubuta muhammadur rasulullah wa shuhida bi bilad al-hindi wardun ahmara maktubun alayhi bil abyad la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama wa fi kitab rawd ar-rayahin li yafa'i an ba'dihim أنه وجد ببلاد الهند شجرة أنت أموت بشيا أضرروا إنديا تحمل ثمرا كاللوز ونبشيا تنا بآي كما أغالبا اللوز كنا له قشر ينا دباو إذا كسر kharajat minhu warqatun khadra in aka tsufo wannan abun aka bare sai aga wata koriyar faifa ta fito maduwiyatun nan nadaddiya maktubun fi hadhihi al-umrati la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah kitaban jaliya an rubuta la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah da jan al-harir a cikin sa وهم يتبركون بها wannan mutanen lokacin suna zuwa suna albarkantuwa da wannan ganyen suna iba suna magani da shi suna dafawa suna shan ruwansa qala fa haddathu bidhalika aba yaqub as-sayyadi sai na bawa aba yaqub as-sayyadi labarin wannan magana fa qala ma asta'zimu hadha wallahi wannan ba zai zama abun mamaki a guri na ba kuntu astadu ala naharil ublati wata rana ina farauta a bakin kogin nan na ublati fastattu samakatan sai na farauci wata kifi على جنبها الأيمن لا إله إلا الله أجيب أنت ندام أربط لا إله إلا الله وعلى جنبها الأيسر محمد رسول الله أجيب أنت نهو أربط محمد رسول الله فلما رأيتها لوكة إننا كامو ونجيف النجنتا أذبتها في الماء إهتراما لما لما ورا كبرها yace sai na jefa wannan kifin a cikin wannan ruwa saboda girmama wannan sunan manzan Allah a cikinta wannan kifin bai kamata a ci ta ba in ji shi warawa kabara hadhihi shajara allati tahmilu samar كاللوز القاضي أبو البقاء بن الصياد في مسكه نقلا عن عبد الله بن مالك أنه رأى تلك الشجرة وثمرتها مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجد في سنة تسعة وثمانية حبة إنب أن تقسم قوايا إنب قوايا تريتكوز ذكرى مكتوب فيها بكت ممارئ بلون أسود محمد محمد محمد أن تأمر بطون محمد محمد محمد أجهزة ده لون كلا كلا صلى الله عليه وسلم وفي كتاب النسك المفهوم لابن تضرب بك عن بعضهم أنه رأى في جزيرة شجرة عظيمة لها ورق كثير طيب رائها مكتوب فيها بالعمرة كتابة بينة واحدة في الورقة ثلاثة أسطر الأول لا إله إلا الله والثاني محمد رسول الله والثالث إن الدين عند الله الإسلام وأن في شيء تكما جنيا ناتا أمير بوتن كشي أكو لا أكو لا فرقو لا إله إلا الله لا نبي محمد رسول الله لا أكو إن الدين عند الله الإسلام قال ابن قتيبة ومن أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم دقتين أعلام أن نفسه من الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يسمى أحد قبله باسمه محمد با وندا كتب أنبتا سدسونا محمد كافي من الله صيانة من الله لهذا الاسم الشريف دومين الله يكار ونن سنانا أن محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ونن سنانا محمد كنا ومنها دقتين سنة من الله أكوي أحمد صلى الله عليه وسلم وهو الاسم الذي سمي به على لسان عيسى وموسى عليهما السلام shine sunan da aka ambaci manzon Allah da shi a bakin annabi Isa da annabi Musa annabi Musa yana karanta at-taura sai ya ga al'umma wasu al'umma masu falala za su yi aiki daya a ba su lada goma man amila hasanatan falahu ashru amsalha man hamma bi sayyi'atin wa lam ya'malha kutibat lahu hasanatun fa in amilaha kutibat lahu sayyi'atun yataganu wa inna falala sai ta ya rabbi ja'al hadhihi al-ummatu ummati ya Allah ka sanya wannan al'umma ta zama al'umma na sai Allah ya ce masa ya Musa tilka ummatu ahmadi wannan al'umman ahmadu ne sallallahu alaihi wasallam annabi Musa ke cewa ya rabbi wa ma ahmadu wa ne ahmadu Allah ya ce masa laulahu ma kalaftuka da ba din shi ba da ban halicce ka ba haka nan kuma a harshen annabi Isa alaihi salam wa huwa manqulun ala ismi tabdil sunan nan na ahmadu an dauko shi ne ismu tabdil ma'ana ahmadu ala wazni af'alu ma'ana ahmadul hamidina lirabbil alamin mafi godiya masu godiya zuwa ga ubangijin talikai wa kadhalika huwa sallallahu alaihi wa sallama li'annahu yuftahu alaihi fil maqam al mahmud bi mahamid lan yuftah biha ala ahad qablahu fayahmaduhu rabbahu biha wa yuqad lahu liwa'u al hamd thumma innahu lam yakun muhammadan hatta kana ahmad hamida rabbahu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yuftahu alaihi fil maqam al mahmud ara lahira gurin maqam al mahmud da Allah bai bude masa wasu mahamida abun godiya lam yuftah biha ala ahadin qablahu babu wani wanda aka taba bude masa irin wannan godin idan ba manzon Allah ba fa yahmadu rabbahu biha ya gode wa ubangijinsa da wannan godiyan wal yuqadru liwa'ul hamdi kuma a zuwa kulla wa manzon Allah liwa'ul hamdi wannan tuta na godiya thumma innahu lam yakun muhammadan manzon Allah bai zama muhammadu ba hatta kana ahmad har sai da zama ahmada sai da manzon Allah ya zama ahmadul hamidin li rabbil alamin sai ya zama muhammadu ahmad mafi godiya muhammadu abun godiya sallallahu alaihi wa sallama حتى كان أحمد حمد ربه فنبأه وشرفه فلذلك تقدم اسمه أحمد على اسمه محمد فذكر عيسى فقال اسمه أحمد وذكر موسى حين قال ربي تلك أمة أحمد اللهم اجعلني من أمة أحمد الله كسني عندك السين الأمة أن محمد أنت النبي موسى عليه السلام يكي فدا fa bi ahmad zukira qabla an yuzkara bi muhammad an fara ambatan manzon Allah da suna ahmadu kafin a ambaci manzon Allah da suna muhammadu kana qabla hamidan nasa falamma wujida bu isa kana muhammadan bil fi'li wa zakar zalika suhayli wal qadiiyat wa kana al qadiiyat aidan ahmad bi ma'ana akbaru man hamida wa ajallu man humida abin da sake ce manzo Allah Ahmadu shine akbaru man umida mafi girman wanda ya gode wa Allah wa ajallu man amila shine mafi girman wanda shi ma ya gode wa Allah wa min daga cikin sunayen manzon Allah akwai Mahmudu mun samu guda uku kenan mun samu Muhammad mun samu Ahmadu akwai Mahmudu sallallahu alaihi wasallama wa huwa shabihun bi ismihi ta'ala al-Hamid sunan manzon Allah Mahmudu yana kama da sunan Allah al-Hamidu لأن معناه المحمود دومين معنى المحمود الاسم الشريف waka fi zabura dawud alayhi salam shine sunan manzon Allah da yazo cikin littafin nan na zabura wa min daga cikin sunan manzon Allah almahi akwai sunan manzon Allah almahi fasarahu fil hadisi an fasara wannan suna na manzon Allah cikin hadisi bi mahawil kufri ma'ana na shafa kafirci sallallahu alaihi wa sallama ولم يمحى الكفر بأحد من الخلق مثل ما مبي بالنبي باب وانا كشاف كافرتي لشيك من زان الله صلى الله عليه وسلم فإنه بئس وأهل الأرض كلهم كفار an turo manzan Allah lokacin duk mutanen duniya suna kafirai ma baina ubbad awsani wa yahudin wa nasara wa sa'ibatin wa dahariya wa ubbad kawakibin wa ubbad narin annabi ya zo duniya lokacin akwai masu botan gumaka akwai yahudu akwai nasara akwai tabi'a akwai dahariya akwai ubbad kawakibin masu botan taurari wa ubbad narin akwai masu botan wuta kama Allah ta'ala bi rasulihi alaihi salatu wa salam sai Allah ya shata dukkan wannan abin da manzan Allah sai manzan Allah ya zama almahi bihi yamhu Allahu al-kufra da shine ma'ana Allah yake shafa kafirci sallallahu alaihi wa sallama wa minha al-fatihu daga cikin sunan manzo Allah akwai al-fatihu li'annahu لأن الله تعالى فتح به صلى الله عليه وسلم باب الهدى da manzon Allah Allah ya bude kofar shari'a iz kana murtadan da kofar shari'a yana tokare ne wa fatah bihi a'yunan umyan wa azanan summan wa quluban gulfan da Allah manzon Allah ya bude idanu makafi da kuraman wato da kunnan da suke toshe da kuma zuciyan da suke rufe baki daya wa fataha amsar al-kuffari da manzan Allah Allah ya bude dukkanin biranen kafirai wa fataha bihi abwab al-janna da manzan Allah Allah ya bude kofofin aljanna baki daya wa fataha bihi turuq al-ilm an-nafi'a wal amal as-salih da manzan Allah Allah ya bude dukkanin kofofin ilimi mai amfani da aiki nagari wa dunya wal akhirah duk da manzan Allah Allah ya bude wannan shine amiru shara yake cewa ya يا مصطفى من قبل نشأة آدم والكون لم تبتع له أغلاق هيروم مخلوق صناعة بعد ما أثناء على أخلاقك الخلاق to da wannan ne aka kira manzan lada alfati shine muke cewa cikin salatul fati Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin alfatihi lima ubulta alfatihi kenan sallallahu alaihi wasallama wa minha ismuhu alhashir daga cikin sunan manzan Allah akwai alhashir sallallahu alaihi wasallama فسر أيضا في الحديث أن فسر وأنه سنة من زان الله الحاشر لأنه الذي يحشر الناس على قدمه من زان الله أكن دقا دقا فلا أتاشي متاني أي يقدمه معنى دكا وانا كجاتاجي على القيامة ويا بيو بايا من زان الله صلى الله عليه وسلم saboda ya ce ana awwalu man tashaqqu anhu al-ardu ni ne wanda kasa za ta fara tsage masa wa ana awwalu shafi'in wa awwalu mushaffi'in sallallahu alaihi wa sallama wa hum khalfahu suna bayansa wa huwa awwalu man tashaqqu ahlu al-ardu وإليه يلجؤون في محشرهم صلى الله عليه وسلم ومن هذا كتكين سنة من ذا الله أكوي الآكب معنى الآكب وان يزوء أكرشي صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء أكب الأنبياء شين يزوء أكرشان النباوة فليس بعده نبي أبايا سباب النبي صلى الله عليه وسلم لأن الآكب هو الآكر إن أنت الآكب على ربي أنا نفهم الآكر ومن هذا كتكين سنة من ذا الله صلى الله عليه وسلم المكفى أنا تو من ذا الله المكفى shine yanda Allah ke ce mana wa kafaina ala atharihim bi Isa ibn Maryama shi ma'ana al-muqaffa wanda ya biyo baya ma'ana ya zo ya tadda abin da aka yi kuma ya ƙara a gaba shine da Allah ke faɗa mana wala gadafi na musal kitaba wa kafaina min ba'dihi bi rusuli wa ataina Isa ibn Maryama al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus al-muqaffa kenan sallallahu alaihi wa sallama shi ma kal aqib ne ma'anan al-muqaffa da al-aqibu dide ne wa minha ismihi al-awwal a cikin suna manzo Allah akwai al-awwalu to shi za karatu mu na bayan muka ce sunayen Allah ya dauka ya bawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dukka al-awwal ai Allah shine al-awwal al-akhir az-zahir al-bali to gashi suna manzo Allah akwai al-awwal Muhammad awwal kenan li'annahu awwalun nabiyina khalqan shine farkon annabawa a cikin halitta وكما أنه أول في البدء كما شيني فرقا فاروا هو الأول في الأرض كما شيني فرقا أقرش صلى الله عليه وسلم وهو أول من تشق عنه الأرض وأول من يدخل الجنة وأول شافع وأول مشفع ما قال شيني أول أول دعا فرقا صلى الله عليه وسلم إذ هو أول من قال بلى إذ أخذ ربه الميثاق على الذرية الآدمية لوكسن ده أبنجي يا كربي على كورنا وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى كان رسول الله أول من قال بلى أنا ما من زعل شيء فارق شيء وبلى تسير زما كوي أول أول في البدء والأوجة صلى الله عليه وسلم ومن هذا تنزل من زعل الله الآكر لأنه آكر الأنبياء من زعل الله شيء كرشان أنا بوا في البأس يقولون القوة ومن هذا قد سنة من زان الله ال- القاتم شيني أهلا بشار الخاتم يوند شو براين كيف أمر كينا رضي الله تعالى عنه القاتم شيني الفاتح به فتح الله الوجود وهو الكاتم به- به كتم الله النبوة والرسالة صلى الله عليه وسلم كما أنه أولهم قال عليه الصلاة والسلام كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث ومن هذا قد سنة من زان الله الزاهر شما زاهر سنة الله نه صلى الله عليه وسلم لأنه ظهر على جميع الظاهرات ظهوره بينا من لا الله يا بينا في دكا أبو بينا وظهر على الأديان دينه الدين النبي يا بينا كان دكا الدينين ومن هذا قد سنة من ذا الله صلى الله عليه وسلم البادن كاجا يدوك الأول والآخر الظاهر البادن كنا لأنه المطلع على بوائل الأمور الذي شيني الله يكينونا مسأل الأمر والنسك بواسطة ما يوحيه سبحانه وتعالى إليه تهنيا أبين الله يكين وحي وما يكين ومن هذا cikin sunayen manzon Allah akwai Ar-Raufur Rahim sallallahu alaihi wasallam yanda Allah ke cewa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim Allah dauki sunansa Ar-Rauf Ar-Rahim ya bayarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in an ce Ar-Rauf Ar-Rahim Ar-Rauf an samo shi ne min ar-ra'afati daga rangwame wa hiya arqu min ar-rahma in an ce ar'afu da arhamu in an ce ar'afu ya fi tausayawa rangwame da tausayawa to shine arqu min arrahma ta ji rahama wato sirantaka qala abu ubaida war rahim min arrahmati an samo kalmar rahim ne daga rahmati wa qila raufun bil muti'ina rahimun bil muznibina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai rangwame ne wa masu biyayya kuma shi mai jin kai ne wa masu zunubi wa min hada cikin sunan manzo Allah akwai al-haqqu sallallahu alaihi wasallama wa ma'anahu diddul badil kishiyan ƙarya wal mutahaqqiqu sidquhu mai kuma tabbatar da gaskiyarsa qala ta'ala حتى جاءهم الحق حتى لو كنت نغسيا زو مسو الحق انا انا نفي منزان الله كده وقال الله قال cewa قد جاءكم الحق من ربكم غسيا يا زونكو daga ubangijinku ila uwa muhammadin ma'ana manzan Allah shine alhaq ana sallallahu alaihi wa sallama ومنها اسمه المبين daga cikin suna manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama akwai almubin wa ma'anahu albayyin amruhu wa risalatuhu mai bayyana al'amarinsa da kuma risalansa wal mubayyinu anillahi ma bu'isa bihi kuma yana bayyana game da abin da Allah ya aiko shi da shi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Allah ke cewa lutu bayyana linnasi ma nuzila ilaihim domin ka bayyana wa mutane abin da aka saukar musu wa min hada daga cikin sunayen manzan Allah akwai aljabbaru sallallahu alaihi wasallama ma'anan aljabbaru fi mazamiri Dawud alaihi salam ya zo cikin littafin Dawud sunan manzan Allah aljabbaru sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama wa min hada daga cikin sunan manzan Allah akwai almuzammil sallallahu alaihi wasallama ma'ana almuzammil almutalaffifu fi thiyabihi wanda ya shiga cikin bargo ya lulluba shine ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila sallallahu alaihi wasallama sannan daga cikin suna manzo Allah akwai almuddassir shi ma wanda ya lulluba da bargo ake nufi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama wa min hada cikin suna manzo Allah akwai annaqi wa ma'anahu shahidul qawmi annabi shi yake shaida mutane baki irin tashin alkiyama ومن هذا قد سنة من ذا الله العظيم أكون سنة من ذا الله العظيم صلى الله عليه وسلم أكون سنة من ذا الله عبد الله to suna manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba za su kare ba suna nan an kawo su bila adadin sallallahu alaihi wasallama as-siraj an-nur al-munir al-misbah an-najm al-qamar ash-shams duk wannan sunan manzan Allah ne duk wani sunan Allah idan ka kira sunan Allahu wannan shine al-ism li ta'alluq ma'ana suna na ta'alluqi amma sauran dukkan su litakalluk ne in ka dauki ar-rahmanu manzo Allah ar-rahmanu ne in ka dauki ar-rahimu manzo Allah ya tajalli cikin sunan Allah ar-rahimu in ka dauki al-maliku manzo Allah ya tajalli cikin sunan Allah al-maliku al-quddus as-salamu al-mu'minu al-muhaiminu al-azizu al-jabbaru kai in ka zo sunayen Allah ma na zafi kamar irin su al-muntaqimu al-azizu shadidul badishi duk manzon Allah yayi tajalli cikin wa'annan sunayen sallallahu alaihi wasallama domin aka ce idan aka je gurin yaki ma'aiki alaihi salatu wassalamu yakan ajiye takobi kawai sai ya tajalli cikin sunan Allah al-muntakim kawai sai ya bayyana duk wanda ya kalli fiskan ma'aikin Allah kawai sai ya ga tajallin wannan sunayen to wannan dama an ce kasratul asma'i tadullu ala sharfil musamma yawan sunaye tana nuna girman mai wannan sunan ne to shi yasa Allah ya tara wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa'innan sunaye daban-daban kuma kowane suna a cikin sunayen manzon Allah akwai wani ma'anan da yake dauka yake isar mata sallallahu alaihi wa sallama da wannan ne da ka san cewa ma khalaqa Allahu khalqan akrama min Muhammadin Allah bai taba halitta mai girma kamar manzon Allah ba halitta mai buwaya da Allah ya halitte ta ya zuba mata dukkanin kamala kamalu sifati kamalu zati kamalu asma'i wal af'ali da Allah ya cika wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Muhammadu ya khairul alami wasilati habaka ilahi ma yafutu maqala Allah ya baka sunaye da girma ya Rasulullahi wanda ya kuku makala ya wuce dukkanin wani wanda zai yi zance ya faɗi wannan abubuwa sallallahu alaihi wasallama duk abin da ka zo da ka dauka kai bayanin sa game da janibin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to tamkar kawai da kai abin da ma in madahtu muhammadan bi maqalati lakin madahtu maqalati bi muhammadin wani mai kima na cewa yace kalmomi na ba su isa su bi manzon Allah ba sai dai in yabi wa innan kalmomin nawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda dukkan abin da zaka faɗa shi Ibrahim na cewa wata adadu ayil mustafa laysa nafi'an fa laysa ushairul ushrimati sahaiki yace in ka duba duk abin da aka rubuta maka na janibin manzo Allah cikin littafin nan in ka dauka bai wuce ushairul ushi in an ce ushairu kalma ne na fu'ailu wazn tasgir ma'ana bai wuce ɗaya cikin kashi goma cikin kashi dari cikin kashi dubu ba ma'ana wato duk abin da ake faɗa maka nan wa'annan mujalladatu na littattafan da aka wallafa din suna ta maka ishara ne kawai zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna faɗa maka shi sallallahu alaihi wasallama iya gwargwadon yanda hankalin su zai dauka wa kullu min rasulillahi multamisun garfan min al-bahr aw rashkan min ad-diyami wa waqifuna ladayhi inda haddihim min nuqtati al-ilmi aw min shaklati al-hikami kowa ya tsaya ne gurin ma'aiki gwargwadon iya tajallin da ma'aiki ya maka alaihi salatu wassalam wani ne maka bayanin ma'aiki daban yanda wani dauki bayanin ma'aiki alaihi salatu wassalam ya maka shi daban sallallahu alaihi wasallama shi yasa in kana duba diwani shi Ibrahim yadda zaka jana sigan yadda yake bayanin annabi daban sigan yadda wasu kamar irin su imamul busairi imamul alfazazi su wa'izul bagdadi ne wuce yadda suke maka bayanin manzan Allah daban saboda kowa yana bayanin manzan Allah ne gwargwadon yadda annabi ya maka tajalli shine shi yake cewa ma tarakal busairi qawlan lika'ilin wa ka'bun wa hasanul majihi takallamu to in kaji shi kuma yadda yake bayanin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama to daman da ka dauka yana kallon manzan Allah ne yake maka wannan bayani shi yasa aka ce in ka shehu ya ce alaika salatullahi summa salamu bai ce alaihi ba domin in ka ce shi wannan alaikan nan kaful kidabi damiri ne na al wato damirul mukadab abokin magana in nace assalamu alaika ma'ana ina nufin da kai da nake tare da kai kai da nake ma assalamu alaika in nace assalamu alaihi wannan damirul ga'ib wanda baya nan kenan don ka shehu ya ce assalamu alaika alaika salatullahi summa salamuhu to lokacin na mushahada ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to sai kaji yana kawo maka manzan Allah fi sutur a takardu yana rubuta maka manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana maka bayanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daki daki Imamul Alfazazi yana bayanin manzan Allah ka jina cewa sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kamar rana yake gurin haske kamar wata yake manzan Allah kamar fure yake a cikin konsanta ya maka bayanin manzan Allah yana maka ne iya gwargwadon mutane da shi ma imam al-busairi shi ma kaji na faɗa maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana ce maka ka annahu wa huwa fardun fi jalalatihi fi askarihi na talqahu wa fi hatami ka annama al-lu'lu al-maknun fi sadafin mandik minhu wa mubtasami je ta maka bayanin manzon Allah ala qadri ma'rifatihi bin nabi gurgudan sanin sa da manzon Allah dai ta maka wannan bayanin sallallahu alaihi wasallama to shi Ibrahim sai kashi kuma na maka bayanin manzon Allah ta wani mafiskanta daban wanda ya saba da wancan nasu sai ka jana ce maka shi Muhammad Abdullahi ghairu mushabbani ne ma به بشر من رام ذلك خلقه فهو صفة شبهته باسم فاعله فليس بشكل المصطفى غير عينه ذاك جنا مك بيان من ذا الله كي ذاك دوكا إن كرف إذا كبود كوي ذاك من ذا الله صلى الله عليه وسلم سبيل الله شو مك بيان من ذا الله حديثنا نسكت كان الشمائل المحمدية na imamu turmuzi da yake kawo maka sifatu na manzan Allah halkan wakil katani hissan wa ma'anan to babu wanda shehu bai dauki wannan hadisin ya juya ta yayi baiti da ita ba yana maka bayanin ad ajal ainaini sallallahu alaihi wasallama azajjal hawajidi aqnal irnini sallallahu alaihi wasallama dawil zandaini sa'il al-atrafi ghayra mujazzabin to duk haka shehu da ya dauko wa inna hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya sarrafa su cikin baitoci yana faɗa maka manzan Allah halkan wakil kasar yana cewa wa anjalu aini ahdabu shafri wasi'un jabinu rasulullahi wal khulqu awsa sallallahu alaihi wasallama yana maka magana game da idanun manzan Allah anjal al-ainaini in ana magana kan wato idan manzan Allah bayan sun zama anjala sun zama ad'ada kuma sun zama ashkala in an ce ad'adal ainaini sallallahu alaihi wasallama shine yana ishara zuwa ga wato farin cikin idanun manzan Allah dara dara in an ce anjala yana ishara zuwa ga bakin idon manzan Allah in an ce ashkala yana ishara zuwa ga wannan jallayin da yake kasan farin idon manzan Allah shine ake cewa ad'ada anjala ashkala al-ainaini sallallahu alaihi wasallama bayan Allah ya yi wannan ado wannan idan farin ciki farisol bakin ciki baki kirin Allah ta wannan jan ya saka shi a kasan idon manzan Allah shine ashkalal ainaini kenan sa'annan sai ya zama ahdabal ashfari ma'ana aka kawo ma'ana hurufu sha'ari hurufi wato gashin bakin giran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama gashin wato idon manzan Allah na sama da na kasa ma'ana shine ahdabul ashfari kenan sallallahu alaihi wa sallama shine wa ad aj'ain أجعل أجعل عيني تزري بعين مهني عند الخميلة ترجع وأنجل عيني أهدب الشفر واسع جبين رسول الله goshin manzan Allah mai yalwa Allah sanya goshin manzan Allah mai faɗi sa'annan manzan Allah zama aknal irnini mai karan hanci sai Allah ya ɗauko karan hanci ya saka ta a tsakiyar wannan goshin bayan ganan wasu giran manzan Allah da suka lallauƙashe kamar lauje suka zo suka haɗe a ta tsakiya ta nan sai Allah ya shimfiɗa karan hanci a tsakiyar wannan gurin sallallahu alaihi wasallama shine ma'ana hazajji kenan wa aqna aqna aqna al-irmini kenan waje huda tinta manzo Allah mudawwar jibra ce kewayayya ce kaman kaga ya fassara maka wannan hadisi da yake cewa mustabir al-wajhi kenan sallallahu alaihi wasallama wannan aura'a kalqamar tinta manzo Allah tana kewaye tamkar wata sallallahu alaihi wasallama azajju wa aqna wajhu taha mudawwarun waliyatuhu kassun ga cikakken gemu wa sadrun muwassa'un da kuma yalwataccen kirji sallallahu alaihi wa sallama wa man kibuhu a azin bihi wa izamuhu dikamun wa rabbul qaddi al muraffa'u sallallahu alaihi wa sallam shi ya gaba da sifanta maka wannan sifatul kalqiya kenan a halittar annabi zubin dirin halittar manzo Allah ke faɗa maka wa man kibuhu kafadin manzo Allah a azin bihi kai me ya kai girman kafadan manzo Allah wa izamuhu da kasusuwan manzo Allah dikamun manya manya ne wa rabbul qaddi in an ce rabul kaddi yana fassara maka rafatul kaddi na manzan Allah kenan ma'ana manzan Allah tsakatsake ne laysa bi tawilil ba'ini shi ba dogo bane zololo wala bil kafiril mutaraddidi shine rabul kaddi kenan da al muraffa'u kaza adudun ablun wa ablu zira'uhu murahabu rahatin walan waru salma'u shi yace kaza adudun haka nan dantsan manzan Allah ablun mai kauri ne ablun zira'uhu zira'in manzan Allah mai kauri ne murahabu rahatin tafin hannun manzan Allah ne yalwa ne hissan wa ma'anan kenan wal anwaru talmahu وسائل أطراف وغير مشذب أزيم قراديس من الخلق عفو وأشنب سجر إن تبسم ينجلي كحد جمام أو لك البرك يلمع وهاماته أذنان جعل ترجل وقافل طرف ساكت صهى ويكشأ صلى الله عليه وسلم shi shiga barci mana wasu ala tarafin annabi na da dogayen yatsu sallallahu alaihi wa sallama da ka gansu ka anna haqu tubanun min fiddatin kamar wasu dunkulan azurfa ne sallallahu alaihi wa sallama yatsun manzan Allah in kun gaisa da manzan Allah sai ka ji hannun ma'aiki ya lulluɓe hannunka baki daya Anas dan Malik yace ma masassu dibadan huwa alyanu min kaffi rasulullah ban taba shafan alharir mai laushi kamar da lokacin da na shafi hannun manzan Allah ba ya ci alharir laushi hannun manzan Allah shine tayi atrafin kenan azimu karadisin joyin din manzan Allah manya manya ne sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ba ta kurarre bane wa ashna musagrin manzan Allah da tsagaggen mushriya mutafarrij al asnani hakorin manzan Allah kowanne da kowanne akwai shiga tsakani in tabassama yanjali in manzan Allah ya murmushi hakorin nan suna bayyana hasken su ka haddi gamani kaman kwayan girgije ne aula kalbarki yalmau wa ha ma su uzma kai manzan Allah babba ne lisharin tarajulin ganan gashi suna tsaske ta akan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma suna fitar da ruwa wataran annabi ya kitsa rabi ya bar rabi wataran ya kitsa duka wataran kuma ya daura rabi ya soka tsinci a cikin sa sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama duk manzon Allah nayi ko kuma a ga manzon Allah ya zo ya shiga gida ga nan gashin nan nan tana nan anan amma sai a ga ya fito rabi na kitsa rabi ba kitse a ga ya shiga gida kuma a ga ya fito da gashin daban sallallahu alaihi wa sallama shine li sha'rin tarajulin kenan wa qafidu tarfin idan manzon Allah kullun kabdu tarfin ta cikin kullun annabi na cikin shiru ba wa yace una cikin kushu'i ne sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah bai daga idanu wa yanzuru lahazan wa huwa lil ardi galiban yasuqu sihaban wal mala'iku tatba'u annabi sallallahu alaihi wa sallama wa yanzuru lahazan in anta an-nazru lahazan shine an-nazru bi tarfi al-aynaini ka kalli abu da gefen idanka annabi yanzuru bi tarfi aynaini ne annabi bai kallon abu haka yakan saci abin ne ya kalle shi kawai amma haka ma wa huwa lil ardi galiban ya fi kallon kasa sallallahu alaihi wa sallama wajidu rasulullahi يشبه دمية إذا فرق الأشعار يبدو ويلمع yace wuyan manzan Allah in ka kalle shi daga nesa sanfal da ka ganshi wato kaman shantu ne ba wai na so kamanta maka wuyan manzan Allah da shantu bane wuyan annabi ya fina idza farraga al-ash'ara idan manzan Allah ya raba gashin nan nasa gida biyu yabdu da ka ga wuyan yana fitowa ya fito fili sallallahu alaihi wa sallama wa yarkabu ahyanan jawadan wa marratan himaran wa ayna rajulan yataqallu sallallahu alaihi wa sallam wa yarkabu ahyanan jawadan wata annabi ya hau doki wahinan himaran wani lokacin annabi ya hau jaki wasu lokacin ma wahinan taratan daga annabi ya taqallau yana tafiya taqallui yana wannan tafiyan nan nasa ya taqallau ka annama yanhadu min sababi kaman yana sakowa ne daga saman dutse sallallahu alaihi wa alihi wa kazalika fil malbusi wat tib fa'ihun haka tufafin da ma'aiki yake sakawa alaihi salatu wassalam ga kanshi na tashi a jikin manzon Allah bijalis aqwaman wal aswat turfa'u yana zama da mutane da kaji ana daga sauti sallallahu alaihi wa sallama wa yamzahu ahyanan yuwallihu marratan wa ma haba mulkan qattu fa sha'ab arfa'u sallallahu alaihi wa sallama to haka shi yake ambata maka sufofin manzan Allah daki daki ɗabi'un manzan Allah halayyan manzan Allah wa ma haqqara miskina yad'u jami'ahu fa billahi mawla al-khalqi zal khalqi yajma'u haka da ka jana ta maka bayanin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama daki daki Allah kara mana kusanci da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah kai mu gaban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya sada mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama صلى اللهم وسلم على سيدنا مولانا محمد الفاتح الكاتب الناصر الحق بالحق وعلى اله حق قدره ومنزله العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين